أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته uwa musulmi a yau muna ranar lahadi sha hudu ga watan ramadan hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai wanda ya dace da nawa ne watan turawa sha tara ko sha tara ga watan shida miladiya aihuwa isa ɗan maryam alaihi salam shekara ta dubu biyu da goma sha shida jiya mun tsaya akan aya ta ɗari da hudu a yau za mu tashi aya ta ɗari da biyar a cikin suratu ali imran a shafi na sittin da uku wajen faɗar Allah subhanahu wa ta'ala, wala ta kunu kallazi na tafarraku, waktalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Bismillah ma'ala.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم
Allah subhanahu wa ta'ala yana kira ga sahabban manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam a tashin farko sannan kuma yana magana da musulmin duniya gaba ɗaya a kowane lokaci a kowane wuri inda suke a duniya. Wala ta kunu kada ku kasance kallazi na tafarraku kamar waɗanda suka yi saɓani suka rarraba, waɗanda suka rarraba, waktalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat suka yi saɓani bayan hujjoji bayyananni sun zo musu. Su waye suka yi saɓani ko su waye suka rarraba suka karkasa addinin su kala kala kala kala waɗanda Allah yake tsoratar da mu kada mu yi koyi da su su ne Yahudawa su ne da saru su ne suka rarraba suka rarraba addinin su ko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo aqida su ba aqida guda bace amma in gaskiya ta zo in akwai ƙarya dubu sai su haɗa kai wuri guda don su yake ta saboda sun san ba akan gaskiya suke ba shi yasa kuke ganin yau duk kafirran duniya suna iya haɗa kai a yaƙi musulmi duk da yake ko mazhabobi ne daban-daban aƙidodi ne daban-daban suna nan suna jiran bayan juna ina fatan ku fahimce ni shi yasa Allah ya gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin ayoyi da dama kai baka daga cikin su kuma musulmi kada ku yi ku yi sake ku yi koyi da su innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay innama amruhum ila Allah ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد su kansu ba akan gaskiya suke ba suna nan suna zagin juna ƴan katolik sun ce ma ƴan protestant wutar jihar da za su shiga su ko ‘yan protestant sun ce ma ‘yan katolik ‘yan wutar jahannama ne amma yanzu a yakan musulunci su haɗa kai su waɗancan sun ce waɗancan bokaye sun ce suna kasuwanci da addini ina fatan kuna fahimta ta su protestant mazhaba ce ta kiristanci sabuwa wadda ta fito daga cikin katolik saboda suna ganin katolik mutane ne masu bin ra'ayi na masu wato talla da addini sannan kuma suna kawowar abubuwa da dama suna ƙara bidi a cikin addini su ko protestant sun ce a'a komi a tsaya tsakiya tsaf shi yasa babban iglis ta duniya ta kiristanci ta katolik tana ina tana ƙasar itali ina fata an fahimce ni duk da yake an ba su ta yan guntuwar ƙasar su an ce ƙasar su ce ba cikin itali take ba vatican ko ba haka ba ita ce mafi wato ƙasa mafi karamci a duniya sannan kuma babban iglis ta protestant tana ina tana ƙasar america su ko sun ɗauki protestant waɗancan sun ce abu kaza haram ne waɗancan sun ce kaza abu kaza halatu shi yasa kiristoci daban-daban daban-daban daban amma dukkan su ga suna an buɗe musu ƙofofi su zo ƙasashen musulmi su kira zuwa kiristanci da protestant da catholic da evangelic da waye da waye duka suna nan cikin ƙasashen musulma so su mai da mutane kiristoci don haka musulmi kada ku yi koyi da su waktalafu suka yi saɓani min ba'di ma ja'ahumul bayyinat bayan hujjoji bayyanannu sun bayyana gare su don haka malamai suke cewa lokacin da ake sabani lokacin da babu hujja idan akwai gaskiya cikin zuciyar mutane to suna neman dalili ne lokacin da babu shi amma idan aka samu hujja to shi kenan komai ya ƙare idan aka samu hujja ba a yi aiki da ita ba to za a yi aiki da son rai ne kaga lokacin da suka yi sabani babu wani wanda ya zo zai rarraba musu Allah bai zarge su ba ina fata an fahimce ni amma wani lokaci ne aka zarge su min ba'di ma ja'ahumul bayyinat hujjoji bayyanannu sun zo gare su cewa ga addini na gaskiya ga hukunci na Allah kowa ya kiya kowa abin da yake so abin son ran shi kai yanzu son ka kai alqur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su zan karkashin ka ko kuma ayar da ta dace da son ranka ita ce zaka aiki da ita ayar da bata dace da son ranka ba zaka aiki da ita ba to kaga wannan ba addini ne kake yi ba wato son ranka ne kake bi tunda in ta dace da sauranka nan ta yi maka daɗi in ba ta dace da sauranka ba ba za ka yi ba kenan ba Allah kake bauta ma ba kana bauta ma son ranka ne to kuma duk wanda shi yasa Allah subhanahu wataala ya kire son rai abin bauta afara aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allah ala ilm son rai shi ma abinda mutane suke bauta ma shi yasa mutane yanzu addinin da suka yi wanda yake gyara su in an ka ja aya yaji ta yi ce wiwi wannan savrai yana yiwa in kuma aka ja aya ko hadisi wanda bai yi ba sai ce kai hadisin nan iska ba da ifi bane kun ji abin da malamai suka ce ayan nan sai ce kai ayan nan malamin nan da yake fassara bai iya fassara ba subhanallah wannan addinin yahudawa ne addinin yahudawa ne da kafirai abin da ya maka dauka wanda bai maka aji mumini mai imani duk ayar da ta zo a waje daga Allah ko hadisi ingantacce daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunguma yake yi runguma gaba daya wa ma kana lil mu'minin ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وإبهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما sai sun miƙa wuya Allah ce gaba ɗaya da an ce Allah ya ce aya ce baka da wani ilimi baka zuwa ka kawo mutane magana awaki saboda kayi lakon in an karanta aya an ka fassara sai ce eh oui oui c'est le Coran mais ko baka gane ba kenan me akwai abin da Allah ya manci me akwai abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya manci خلاص eh haka nan ne amma eh haka nan ne amma amma mi dauki aya kai aiki da ita afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadhabtum wa fariqan taqtulun afa tu'minuna bi ba'd alkitab wa takfuruna bi ba'd musuluncin ba na gaskiya muke yi ba shi yasa kowa in ka ga an yi wa'azi da yawan musulmi in suka zo wajen wa'azi in kana son ka gane wa'azi yayi kyau wajen shi to a taba wani shi in an ka taba wani mutum wanda yake suna gaba da shi to shi kenan sai ya ji daɗi sai ce kai malamin can malamin can ya iya wa'azi shi na faɗin gaskiya tsakani da Allah amma ran da an ka faɗa kan laifi ne suka ga ya soke kai ya tashi ya muku muku ko sallama za a yi sai ce assalamu alaikum wa alaikum lahiya kowa cewa an kai bi doka Allah hatta da malaman da suke wa'azi su kansu wajibi ne su bi alqur'ani malami in bai bi alqur'ani ba yafi kowa lalacewa malami in ya bi in- malamai idan suka ki aiki da ilimin su Allah ya kamanta su da karnai Allah ya kamanta su da jakkai masalul ladina hummilu tawrat thumma lam yahmiluha kamathalil himar yahmilu asfara واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب ما لم ينبي أيكي دا آيوي الله كمن تاشي دا كريه Allah ya kamanta shi da jaki ko cikin dabbobi ko waɗannan mafi kaskancin dabbobi ne Allah subhanahu wataala ya kamanta su da su to sai ni a da kowa da kowa karkashin doka Allah ake don alƙur'anin nan wanda ya sabkar da shi shine halicci kowa da kowa don haka babu bambanci tsakanin kowa kuma duk matsayin da Allah ya baka duk ni'imar da Allah ya baka ta duniya ba taka bace Allah ne ya baka kenan ko in kace zaka yi girman kai ba mai wa'azi ne kai ma girman kai ba Allah da ya baka ni'imar nan shine kake son ka gwada ma ka isa min ba'di ma ja'ahumul bayyinat bayan hujjoji sun zo musu waɗanda su ne ya kamata a ce sun yi tsaye sun yi aiki da gaskiya Allah ce wa ula'ika waɗancan lahum azabun azim suna da azaba mai girma azabar ranar tashi alkiyamar da ba ta da iyaka Allah ya tsare mu sai Allah ce yau mata biyar duju يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون suna da azaba mai girma wani lokaci ne sai Allah ce yawma tabyaddu wujuhun ranar da waɗansu fuskoki za su yi fari kalkal kalkal kal wata suwaddu wujuh sannan waɗansu fuskoki za su yi baki kirin kirin kirin to wani yana iya dubawa mu dai nan kasashen mu na Afirka babba kuma ce ko ba karan bane to kaga za a yi eh ana ce mu na Niger baki kirin eh bale ma bakin an Afirka na wani shi na gaban na wani yanzu bakin mutanen Senegal ai ina ganin ya tsere mu muta- bakin mutanen sauran mutanen Afirka ko irin mutanen Gambi suna da baki kirin to kuma Allah ya ce yawma tabyaddu wujuhur ranar tashin alkiyama waɗansu fuskoki za su yi fari wata suwaddu wuju waɗansu kuma za su yi baki kirin sai Allah ce to fa ammal ladina suwaddat wujuhuhum waɗanda fuskokinsu suka yi baki kirin akafartum ba'da imanikum shin kun kafirce bayan imaninku wannan as-su'alu lit-taqrir ne ba Allah ya musu tambaya ba dan bai san sun kafirce ba shi da kanshi ya san aikin da sun ka aikata ina fata an fahimce ni wallahu bi kulli shay'in alim amma an yi tambaya ne saboda a tabbatar musu a tabbatar musu da abin da kuka aikata kafirce wanda kuka yi shi yasa aka yi muku wannan azaba ina fata kun fahimce ni as-su'alu ya'ti bi ma'na lit-taqrir tambaya tana zuwa dan saboda an sa abin ya faru kuma tabbata ana son ka tabbatar da shi da kanka annabi Musa lokacin da Fir'auna ya zo zai fara mai wa'azi ya ce mishi ya ce mai alam nu rabbika fina walidan wa labista fina min umrika sinin alam nu rabbika ba mu ne muka rene ka ba Fir'auna tambaya yake yi ya san shi ne shi ya- shi ya rene annabi Musa kuma annabi Musa bai shakka Fir'auna ya rene shi ko ba haka nan bane tunda da girma ne na ya gudu ba tun shi na yaro na ba a ce yan kwanaki ne aka yi balle shi inkari amma sa'alahu litaqrir ya tambayi shi ne don tabbatarwa to nan da anka ce akafartum ba'da imanikum ko da Allah ne zai magana direct da su ko kuma mala'iku ne za su yi magana da su in Allah ya umurce su yi magana da su wannan tambaya ce ta tabbatarwa don Allah ya san abin da suka aikata ina fatan kun fahimce ni to fadhuqul azaba bima kuntum takfurun za a ce musu ku dandane azaba saboda kafircin da kun kasance kuna aikatawa ba wai haka kawai aka dauki wannan ba an kai walawala kawai Allah ya dauki wannan ya ce akai shi wuta wannan akai shi aljanna a'a da aka ce su dandane azaba saboda sun kafirce ma Allah Allah yana kallon aikin mutum ne ba yana kallon wata ni'imar shi ba ko surar jiki ne ko nationalization shi ko abin da ya kama da haka abin da ka aikata shi ne za ka samu sakamakon shi a ranar tashi alkiyama to a nan akwai abubuwa guda biyu ko guda uku da ya kamata mu fahimta cikin wannan aya na farko nan ana maganar ranar tashin alkiyama ne kuma an faɗi dalilin da yasa huskoki wasu suka yi fari waɗansu suka yi baki kenan mutanen amurka ko mutanen amerika da mutanen europe da mutanen azi waɗanda ba su yi imani ba fuskokinsu ranar tashin alkiyama farare ne ko baƙaƙe eh mutanen europe waɗanda ba su musulunta ba in an tashi ranar tashin alkiyama fuskokinsu farare ne ko baƙaƙe mutanen afirka waɗanda suka yi imani da allah in suka tashi ranar tashin alkiyama fuskokinsu ya za su yi farare kaga ashe wato hali guda hudu akwai anan akwai bakin da ya tabbata baki Allah ya tsare mu da wannan akwai farin da ya tabbata fari akwai bakin da zai koma fari akwai farin da zai koma baki ku gane bari in yi guda guda guda dan na san in ba daidai an kai ba za ku gane ba dan Afirka a nan duniya baki ne ko ba baki bane in ya musulunta ranar tashin alkiyama fari ne ko ba fari bane fari ne saboda mi saboda imani ne illar da ta sa fuskar shi ta yi fari shine mi shine imani shi ko wancan illar da ya sa fuskar shi ta yi baki shine mi shine kafirci dan nan yana da bakin shi tun da Afirka in ya zo ranar tashi alkiyama sai ya kara mai mutumin Europe ko farin mutum mu ce farin mutum ma ya isa wanda yake a nan duniya fari ne idan ya musulunta ranar tashi alkiyama fuska ta mi za ta kasance to in kuma ya kafirce fa madalla kenan ba duk baki bane a duniya a fari a lahira sannan ba duk fari bane a duniya a baki a lahira yana yiwa mutum ya zamanto fari nan duniya ya iska kai dai kuma huska ta fara ranar tashi alkiyama musulunci kenan yana yiwa mutum na baki irin dan afirka ya musulunta ya mutu fuska ta zamanto fara ranar tashi alkiyama yana yiwa mutum ya zamanto baki dan nan duniya kuma ya lahira ya iska baki in ya kafirce sannan kuma yana yiwa mutum ya zama to fari a nan duniya ranar tashi alƙiyama in ya tashi fuska sai ta koma baki irin in ya kafirce ma Allah da fatan kun fahimta wannan na ɗai kenan na biyu kuma an ce fuskoki in ji malaman balaga sun ka ce utliqal juz'u wa urida bihi kull abinda Allah ya ce fuskokin su amma gaba daya ina fatan kun fahimce ni dukkan su gaba ɗaya za su yi fuskoki masu imani gaba ɗaya ko ina haske ni domin an ka ce yau mata biyar dujuhun huskoki za su yi fari to huskokin su ɗaya fari a'a yau matar almu'mini na walmu'minat yas'a nuruhum bayna aidihim wa bi aymanihim hasken ko ina ne amma fuska ita ce mafi daraja a cikin gaban dan adam wanda ake gani shi yasa an ka ce huskokin dan dama malam Bahaushe yana cewa juma'ar da ke kyau tun daga Laraba ake ganewa da kaga huskan mutum mai imani kana ganin alamar bushasha ina fata mu ce da kaga fuska alamun mutumin da bai da gaskiya kuma tun daga fuska ana ganewa don malam bahaushe ya ce labarin zuciya a tambayi fuska ina fata kun fahimce ni to dan haka da an ce huskokin su amma ana nuhin gaba daya su kuma kafin ran gaba ɗaya jikin su gaba ɗaya baki ne da kasancewa ina fata an fahimce ni wannan ɗaya ne daga cikin illolin da suka sa to nan kafirci Allah ya faɗi illa akafartum ba'da imanikum kenan waɗanda suka yi imani su ko a amantu to an ce aka fartun ba da imanikum kun kafirce bayan imaninku kenan wannan aya ba ta shafi mutumin da ya tashi akan kafirci ba tunda sai waɗanda suka yi ridda yanzu misali mutumin da ya rayu bai musulunta ba ya mutu wannan aya ba ta shafe shi ba don an ce aka fartun ba da imanikum shi ko ba su yi imani ba ma balle har su kafirta to kenan wannan aya ba ta shafe su ba ku yi bayani to irin waɗannan matsalolin dole lokaci ya kai wanda sai ana tsaya a yi bayaninsu bai yiwuwa da an fassara aya a tafi don mi don saboda irin waɗannan matsalolin su ne yahudawa suke bincike a kansu yanzu su ce to a a kafartun ba da imanikum sai wanda ya yarda wanda bai yarda ba wannan aya ba ta shafe shi ba a nan a kafartun ba da imanikum tana da harshe guda biyu mutumin da ya taba shiga musulunci ya kafirta kafartum ba'da imanikum kenan an shiga musulunci an zo an yi kwana biyu an kafirci mutumin da bai taba shiga musulunci ba a kafartum ba'da imanikum to ya za yi mu gane wannan ha kowane ɗan adam kafin ya zo duniya akan tauhidi yake wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawm alqiyamati inna kunna an hadha ghafilin aw taqulu innama ashraka aba'una min qablu wa kunna dhurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'ala al-mubtilun hadisi ma da yazo cikin sahih al-bukhari da muslim kullu mauludin yuladu ala al-fitra kowane ana halitta shi akan fitra inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan addinin musulunci fitratallahi allati fatara an-nasa alaiha to dan haka da wanda ya zo duniya shiga musulunci ya kafirce sai mu ce mai akafartum ba'da imanikum da mutumin da ba bai taba shiga musulunci ba sai mu ce akafartum ba'da imanikum dan can asalin halitta ka musulmi kake kun gane wannan to na uku malaman balaga suna da magana wurin nan ya kamata mu yi magana wannan akwai wani abu cikin ulumul qur'an da ilmul balaga ana kiran shi al-laff wan nashr sannan al-laff wan nashr isnani akwai al-laff wan nashr murattab akwai al-laff wan nashr ghayr murattab mushawwash ko mushawwish asalin al-laff da larabci shine a lullube abu wan nashr shine a daidaita shi yanzu in hada abubuwa guda biyu a wuri guda kamar ka sa escort ka haɗe su ko annashir kuma ka raba su kenan na haɗe na raba don ku gane da kyau allafu an haɗa su annashiru an rarrabe su an ɗaiɗaita su to ba dalla in an ka ce allafu wan nashir an haɗa an raba sai a ce murattab murattab shine wanda abu yake jere yanzu in nace wani da wani mutum biyu ko kamar in ce Ibrahim da Sulaimana ai na ka Ibrahim na ka Sulaiman to na haɗa su to sai in fara ambaton su to a kaddarta dukkan su mutanen kirki ne ya kamata in fara faɗin sifofin Ibrahim sannan in zo ga wancan na biyu to wannan shi an murattab tunda na fara kawo sunan wannan sannan na ambaci sunan wannan amma in na kawo sunan mutum biyu nace Ibrahim da Isma'il misali amma dukkan su mutanen kirki ne muƙaddarta yana yiwa su zama to ni fara ambaton sifofin Isma'il kafin na Ibrahim to wannan gaira murattab ne kun fahimce ni to yanzu misali don mu gane in muka ce gaira murattab a cikin suratul qasas Allah ya ce wa min rahmatihi ja'ala lakum al-layla wan nahar litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun da Allah ya ce wa min rahmatihi yana daga cikin rahama ta Allah al-layla wan nahar ya sanya muku dare da yini ko ba haka ba to al-layla Allah ya fara wan nahar sannan yini sai ce litaskunu fihi don ku samu natsuwa a cikin shi domiri shi na kuma zuwa gawa zuwa ga allayil ba zuwa ga annahar ba duk inda ka ji sakanan yana kuma ne zuwa ga layil waja'alna al-layla wan-nahara ayatayn famahawna ayata al-layl waja'alna ayata an-nahari mubsiratan litabtaghu fadlan min rabbikum mahawna ay litaskunu fihi وهو الذي جعل لكم النجوم وهو الذي جعل لكم الليل والنهار لتبتغوا فيه ولتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا كلا لتسكنوا فيه الضمير يرجع إلى الليل إلى النهار ما أن النهار أقرب مذكور كاغا مصطفى ما قائدة ما لمن نحو كاغا أنكاو الليل أنكاو النهار sannan an ka kawo sifofi na dare sannan aka kawo na annaha litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi litabtaghu min fadlihi sai ya koma zuwa gawa zuwa ga annaha fa idza qudiyat as-salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah to kaga wannan murattab ne jere yake an kawo wannan na farko aka kawo na biyu sannan aka fara da sifofin na farko sannan aka je ga sifofin na biyu to ghaira murattab shine a kawo na ɗaya da na biyu amma in aka tashi faɗin sifofi sai a fara da na biyu sai a bar na farko sai zuwa ƙarshe kaga wannan gaira murattab shine waɗansu malaman balaga suke cewa mushawwish wannan yana batar da hankalin ɗan adam to anan mushawwish kin ne gare mu ku kwantar da hankalin ku da Allah ce yawma tabyaddu wujuhun waɗansu fuskoki za su yi fari wa taswaddu wujuh waɗansu za su yi baki sifofin wani ya kamata a fara kawowa masu fari mana a sai an ka ce fa amman ladina suwaddat wujuhuhum kaga an fara da waɗanda suke su ne na biyu kaga mushawwish kenan sai an ka ce akafartum ba'da imanikum fadhuqul azaba bima kuntum takfurun yanzu kuma sai an ka ce wa ammal ladhina biyaddat wujuhuhum ka gani ba a jeranta su wannan shi suke ce ma allafu wan nashr ghayra murattab ko kuma mushawwish kun fahimci wannan sai an ka ce wa ammal ladhina biyaddat wujuhuhum waɗanda fuskokin su suka yi fari to nan menene illar da Allah subhanahu wataala ya faɗa na fuskokin su sun yi baki shine ce akafartum ba'da imanikum kafirci kenan kafirci shine illa ta farko wani wuri sai Allah ya ce yi ma Allah subhanahu wataala ƙarya faman azlamu mimman kadhaba ala Allah wa kadhaba bisidqi izaa wa yawmal wa yawmal qiyamati tara alladhina kadhabu ala Allah wujuhuhum muswadda tara alladhina kadhabu ala Allah wujuhuhum muswadda waɗanda suka yi ma Allah ƙarya suka kirkira ƙarya suka jingina ta zuwa ga Allah subhanahu wataala fuskokin su za su yi baki kirin kaga yi ma Allah ƙarya zai sa fuskar ta yi baki ko ba haka ba daga cikin abin da ke sa su yi baki aikata mummuna ayyuka tare da shirka wallazina kasabu sayyiati jaza'u sayyi'atin bimithliha wa tarhaquhum dhilla ma lahum min Allah min 'asim ka'annama ughshiyat wujuhuhum qit'an min al-layli mudlima Allah ce waɗanda suka aikata mummunan aiki malamai suka ce na ana nufin shirka da kafirci da sauran abin da ya biyo baya domin mai sako ba a sanya shi cikin su sai Allah ce ka annama ukhshiyat wujuhuhum qita'an min al-layli mudlima ka ce huskokin su kamar wani yanki ne na dare an ka cirki an ka jefa musu baki kirin ga mutum fari muna muna son mutane su zan fari ko ba haka nan bane hatta da mata yanzu da suka gane mutane ba su son mata sai farade sai su je su sai wani me ake ce mishi tun habube ne to su to su ko ko ga hamuna eh saboda mutum yana ganin fatar da Allah ya mai kamar ya ta kaskanta to ranar tashi alkiyama in baka musulunta ba ko kana farin nan wallahi ka koma baki eh ko ba haka nan bane mu mun fi son fari sai mu ce turawa sun fi mu ni suka fika mai imani yake tunanin da mutum ya da farar fata ya fi shi Abu Lahab fari ne kuma cikin usuran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake Bilal kuma baki ne kuma bawa ne sayan shi akai wanne ne a da daraja aikin banza to mu ko yanzu sai a ce a'a ni dai mace in ba mai fari ba ba ni su ko ba haka nan bane shi yasa mata bakake yanzu duk su ma yanzu sun gane dai sai sun bi kasuwa dan sun gane dai in suna sallah ba kusan su in suna karatun qur'ani ba a so in suna addini ba a so in suna biyayya ba a so mi aka so dai fari kawai shi dai ya samu doguwa fara mai gashi ko ba ta sallah shi ba ruwa ne Allah ya kyauta to don haka daga cikin abin da ke sa fuskoki su yi abin nan shirka kasabu sayyi'ati sannan kuma daga cikinsu akwai alkufur wal fujur mutum ya kafirce ma Allah ya zama to fajiri Allah subhanahu wata'ala ce tarhaquha qatara wa wujuhun yawma idhin 'alayha ghabara tarhaquha qatara ulaika humul kafaratul fajara waɗannan su ne dalilan da suke sa fuskar mutum ta baki to in baka son fuskar ka ta baki ranar tashin alkiyama tun da nan ka kiyaye waɗannan abubuwa da Allah ya faɗa domin su ne illa waɗanda Allah subhanahu wataala ya faɗa amma in baka kiyaye su ba wallahi ko fari kake ko ko ko da dandan duniya ka sa wannan abin nan ka shafa saboda har da maza yanzu suna sa shi su dai su yi fari ka a ci musu bakake wallahi sai ka kuma baki ranar tashin alkiyama sai Allah ce wa amman ladina biyaddat wujuhuhum waɗanda fuskokin su suka yi fari fa fi rahmatillah suna cikin rahama Allah ita ko rahama Allah ba a ganinta suna cikin aljanna ina ba ta kun fahimce ni tunda rahama abu ne wanda ba mu ganin shi ko ana ganin rahama a'a suna cikin aljanna amma utliqa shay wa urida bihi musabbabahu ita rahama ita ce sababin a samu aljanna in babu rahama ba a samu aljanna ko na samu aljanna to sai aka ce suna cikin rahama Allah don saboda rahama ita ce za ta kai su aljanna ina fata an fahimce ni hum fiha khalidun suna masu dawwama a cikin ta Allah ya sanya mu daga cikin su sai la tilka ayatullah تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين تلك وأنتن آيات الله sashe ne daga ayoyin Allah nan al-idafa tufidu at-tab'id an ce ayoyin Allah amma ana nufin sashe daga cikin su domin a suratu ali imran gaba ɗaya an ɗauke ta sashe ce daga cikin ayoyin Allah ba ba wai ayoyin Allah bace ina fatan kun fahimce ni da aka ce ayatullah wato tilka waɗancan ayatullahi sashen ayoyin Allah na al-idafa huna tufidu tab'id ba tana nufin dukkan ayoyin Allah bane da fatan kun fahimci wannan natluha alayka bil haqq muna karanta maka ayoyin Allah da gaskiya wama Allahu yuridu zulman lil alamin Allah subhanahu wata'ala ba yana nufin zalunci ne ga bayi ba duk abin da Allah ya kawo muna ba dan Allah ya zalunce mu bane hatta da wutar jahannama da an ka yi ta saboda waɗanda suka saba ma Allah don Allah babu ni daɗi wanda zai ji in yayi ma azaba Allah bai buƙatar tuwo bai buƙatar hura bai buƙatar komi kai na ga buƙatar ka ci kai ga buƙatar ka sha kai ga buƙatar ƴaƴa kai ga buƙatar mata kai ga buƙatar mota hawa duk wannan Allah subhanahu wataala bai buƙatar su kenan ni zai sa shashi zalunci wani ma yaf'alu Allahu bi'azabikum in shakartum wa amantum wa kana Allahu shakiran alima قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم شيك أرزتا وباب لك أرزتا دشي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ni Allah zai dan ya maka azaba amma in ka ki shikenan sakamakon ka ne kuma in ka yi ibada ba Allah ne ka amfana da ita ba don kai za a ba aljanna in an baka aljanna hum fiha khalidun mi ka biya Allah da shi da Allah yi ka dala ka bashi ni'imomin da Allah ya madalla nauka bashi in ya kai ka aljanna don kayi ibada ibadar da kai saka ka maka da za a yi kuma ladakka bata isa ta biya wannan aljanna ba Allah subhanahu wata'ala ba yana nufin ya zalunce mu bane Allah yana son alkhairi da mu shi yasa ya kallafa mu da shari'a ko da mun ji nauyin abin da aka kallafa muna ƙarshe zamu iske akwai alkhairi ciki ko da mun bi shawon mu mun aikata abin da muke so ƙarshe zamu yi nadama domin aqiba ƙarshe makoma za ta sabunto mummunan makoma Allah ya tsare mu walillahi ma fi samawati wa ma fil ard walillahi ma fi samawati wa ma fil ard wa ila Allah turja'ul umur كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون التي ولله ما في السماوات وما في الأرض duk abin da a cikin sammai da abin da ke cikin ƙasai lillahi na Allah ne ina fata an fahimce ni me yasa Allah ya kaddama wato aljar wal majrur ana iya cewa ma fi samawati wa ma fil ardi lillah ko ba haka ba amma sai ce lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi don saboda taqdimu ma haqquhu ta'khir fil ghalib yufidu al-hasr in an ka ce ma fi samawati ma fil ardi lillah abinda a cikin samai da kasai na Allah ne a tsarin larabci yana yiwa akwai wani abu wanda ba na Allah ba amma in an ce lillahi ma fi samawati ma fil ard ga Allah ne na Allah ne shi kadai kina an yi hasr ba yadda za a yi wani abu ya shigo ciki amma anan kuma sai mun gane cewa la mafhuma lahu ba ana nuhin abin da ba cikin sammai da ba cikin sakasa yake ba na Allah ne ba na Allah bane ina fata kun fahimce ni akwai abubuwan da ba cikin sammai da kasa suke ba domin halitta Allah ba ta tsaya bane sama da kasa ina fata an fahimce ni akwai abubuwan da misali al'arshin Allah al'arshin Allah halitta ce ta Allah amma ba cikin sammai da kasa suke ba don mi don yafi sammai da kasa girma akwai ruwan da aka ce saman su al'arshin Allah yake don haka su kuma ba cikin sammai da kasai suke ba ina fatan ku fahimce ni wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam wa kana arshuhu 'ala al-ma shi ko kursiyu na Allah ya fi sammai da kasai girma wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim to ya ce abin da yake cikin sammai da kasai na Allah ne to wanda ba cikin sammai da kasai ba fa ba dan haka bane a'a na an kawo shi saboda sammai da kasai su ne mafi yawancin abubuwan da Allah ke ambato cikin alkur'ani amma ba wai don saboda akwai wani abu wanda ba na Allah subhanahu wataala ba an gane wannan da kyau Allah ya kawo su milkan mallaka ce ta Allah Allah ya mallake su wa khalqan Allah shi ya halicci abinai babu wanda isa ya kwace mai wa abidan kuma bayin shi ne ko su mai bauta amma ko su mai bauta khassa dole ne ko ka bauta ma Allah bauta wadda kowa yake yi ma Allah ita ce bauta ta in musiba ta kama ka in musiba ta kama kowa ga Allah yake kowa katon ga babban kafiri in musiba ta kama shi in bature ne suka ce oh my god my god ko ba haka nan bane eh in bature ne in na france na yace mon dieu oh mon dieu ko ba haka nan bane Allah suke koma kira in sun shiga cikin musiba wannan bauta suke ma Allah ta dole al-ubudiyya al-ittirariyya فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون wa ma bikum min ni'matin fa min Allah thumma idza massakum ad-durr fa ilayhi taj'arun thumma idza kashafa ad-durr ankum idza fariqun minkum bi rabbihim yushrikun kowa yana bauta ma Allah in ya juya wallahi kowa ne ne duk wanda mutum ya kai kafirci billahi alladhi la ilaha illa huwa da musiba ta zo ya kuma ba Allah mutumin da kake ganin yana cin mutuncin addini da musiba ta kama shi sai ka ja ta bi mai malamai mutum na da ciwo an kai tunisi babu lafiya an kai dubai babu lafiya an yi australia babu lafiya an yi canada babu lafiya an yi america babu lahiya an yi brazil babu lahiya an kai shi inda likitocin makka babu lafiya an kai shi duk inda specialist na duniya suke sun duba shi babu lafiya an ɗauko an yi gida da shi an ajiye an ce to sai dai a sa a sa mai ikon allah idanu sai ka ja ce ba allah a ta abin malamai su yi muna addu'a wallan babu wani abu wanda za a yi muna a kai za a koma kai kai kai za ka dawo kana nema shi yasa duk wanda yake ma Allah ta'addanci radda Allah zai damƙa ta wallahi ya baka tausayi kowa ne shi yasa in ka ga mutum na yi ma addini ta'addanci ya baka tausayi wa abidan bauta suke yi ma Allah ta tilas wadda Allah dole in an shiga matsala sai an yi mai bauta kuma bayi ne na Allah bu su isa su yi abin da Allah subhanahu wataala bai su ba bu su isa su fi karfin Allah subhanahu wataala ba amma akwai al'ubudiyya al-khassa ita ce al'ubudiyya ghairar al-ittirariyya ubudiyya wadda mutum yake ma Allah cikin jin daɗi yayi niyya zai bauta ma Allah an ce ayi sallah waɗanda suke son Allah da gaske su tashi su yi sallah waɗanda ba su damu da Allah ba su yi zaman su sport su ba su yi ba su yi sport saboda abin da suka ɗauki sallah sport ce ko kuma sallah damuwa ce ko kuma yana saye da wandon shi sabo in shi na yawan ruku'i wajen gwiwa shi ka yawan mutuwa kun san gin gaye in shi na saye da gin bai sallah sai in ya ta gida sai sa tisi lahiya ya ce to kasan gini in ana yawan ruku'i da sujada nan wajen guwan nan yake mutuwa shi bai sun sutura sai ta mutu wajen ma Allah bauta ga mutane na bada rayukansu annabawa sun bada rayukansu saboda Allah sahabbai na annabawa sun bada rayukansu saboda daukakar da kalmar Allah a sa takobi a fille ma mutun kai amma kai wandonka na jika biyar ko na jika bakwai baka yasa cikin aikin addinin Allah kenan inda ku ne Allah ya turo manzo cikin ku da kun bar shi an halaka shi don komai ba ku iya yi wanda bai iya samu wandon jikka bakwai zai bada rayuwa sai a kashe saboda annabi wallahi ba zai yi ba don haka bauta wadda ta jin daɗi kana sallah kana jin daɗi mai imani in shi na sallah nishaɗi yake ji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam in lokacin kiran sallah yake ce ma Bilal arihna biha ya Bilal arihna biha ka sa muna nishaɗi da jin daɗi lokacin da zaka muna kiran sallah mu ji cewa lokacin sallah yayi amma da ladan ya ce Allahu akbar sai ka ce a lokacin sallah ya yi sai to an kai wai shi sallah ta zan kaya shi ko wani sai ka ga ɗauki buta pap pap pap pap pap a samu da ayi kari kai wallahi mu dai bari mu samu ɗauki kaya mu huta ni wallahi in ni sallah isha idan ni kaji tun na ɗauki kayan nan nauyin nan da abin sa kaina wa ya ga ma sallah nauyi ce masu imani in suna sallah daɗi suke ji المصلي يناجي ربه وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين mai imani in shi na yi ma Allah ibada daɗi yake ji shi yasa sai Allah ya baka natsuwa musibar da take samun kafiri ya je ya kasa hankuri ya kafirce ma Allah kai sai kai hakuri ka mai suwa zuwa ga Allah kuma Allah ya sakan kama kuma ka ji sauki shi yasa khansa'u ɗaya daga cikin mata waɗanda sun ga lokacin jahiliya sun ga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana da wato tana da dan uwanta aka kashe shi wajen yaki ta yi kuka ta yi bakin ciki ta yi baituttuka na yabon shi ta kai yin baiti ɗari biyar zuwa ɗari shida hab diwani gare ta tan makamce saboda shi take cewa wa inna sakhran wa inna sakhran la'alamun tahtammu alhudatu bihi take cewa shi abin koyi ne ina fata kun fahimce ni tan makamce saboda shi amma da musulunci yazo ta shiga musulunci ƴaƴanta guda shidda suka je yaki duka aka kashe su amma ba ta kuka ba aka tambaye ta don mi ta ce wancan lokaci dan uwanta ya mutu cikin jahiliya kafiri ne waɗannan ko ƴan uwanta ta san ba su yi mutuwar banza ba wannan shine musulunci mai yi ma musulunci mai yi ma Allah da'a yana jin nishadi shi amma ana yi ana jin nauyi kai mu dai abin gade ya zama to mu dole ya zama to muku dole wallahi ba ku son Allah mai son Allah da gaske kullun yana fatan yayi aikin da ubangiji shi zai yarda da shi Allah ya gane da mu wa ilallahi turja'ul umur ga Allah ne al'amurra gaba idan su komawa kowa zai mutu ya koma wajen Allah a tayar da mu gaban ubangiji ba mu da iko ranar da Allah zai yi magana ya ce limanil mulkul yau kowa ya tsaya tak a ce to yanzu za a hukunci ran nan babu gardikor shi ma gardikor ta kai ne yake yi babu sojojin da za su kare ka su ma takan su ta kai babu polisan da za su kare ka su ma takan su ta kai babu fadawan da za su kare ka su ma takan su ta kai babu malamin da zai zakwa ya kawo ayoyi ya kare ka gaban Allah shi ma takan shi yake yi kat kowa ta kai ne ta zai ila Allah turja'ul umur dole ga Allah za a mai da al'amura sai Allah subhanahu wata'ala ce dalilin da yasa Allah ce ya mallaki abin da ke cikin sammai da kasai hikimar shine wanda yake yana da irin wannan bai bukatar yi zalunci ko ba haka ba mutumin da yake mafi yawancin abin da ke tura mutane zuwa ga zalunci wani bi karamcin dukiya rashi ko shawar wani abu wanda baka da to lillahi ma fi samawati ma fil ard duk abin da a cikin sammai da kasai nashi ne ba Niger ko Najeriya ba ko wata kasa duk duniya da abin da ke cikin ta da sammai da kasai duk nashi ne to me zai sa yayi zalunci mina na abai da mi zai gani ga wani ya burge shi balle shi zalunci wani babu kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas Allah ce kuntum kun kasance ko kuma kuntum ku ne domin kana a cikin alqur'ani tana da ma'anoni guda biyar in ka gane ta kamar da malaman ulumul qur'ani suka faɗa amma nan zan kawo guda biyu ka koma cikin ulumul qur'an na mana khalil qattan ya kawo su guda biyar tana da ma'anoni guda biyar daga cikin ma'anoninta shine abu can bai kasance ba yanzu ya kasance ina fata an fahimce ni abu can da babu shi ina fata an fahimce ni yanzu ko sai ya kasance to sai a ce kana ko kuma yana cikin wani hali sai halin shi ya canza mutum ne an san shi marowaci ne sai daga baya sai koma ya zama mutumin kirki shi ya kamata mu bada misali ba mu cewa an san shi mutum ne wanda yake da yana kyauta kuma ya koma maruwaci ba mu so irin wannan misali a'a mu ce da an san shi maruwaci ne mai rewa ko amma yanzu sai kuma yana kyauta kaga sai mu ce kana bakhilan min qabl can da ya kasance maruwaci yanzu kuma hali ya canza ko kuma a'a ana nan sai mutum ya wayi gari cikin wani al'amari da ba a san shi da wannan abu ba sai ya wayi gari yanzu ya kasance cikin wannan abin to shine malamai suke fassara da wannan kuntum khaira ummatin kun kasance kenan in mun ce kun kasance da babu ku yanzu kun ka kasance kenan can cikin ilimin Allah subhanahu wataala a cikin lauhil mahfuz Allah ya rubuta kuntum khaira ummatin ku ne mafi alkhairin al'umma ko kuma kuntum khaira ummatin an wayi gari a yanzu kun kasance ku ne mafi alkhairin al'umma kun gane wannan da kyau amma in an ce wa kana Allahu ghafurur rahima ba a cewa Allah ya kasance shi yasa malaman zauri in suna fassara wannan wuri su ce kana Allahu wa lam yazal Allah ya kasance kuma bai gushe ba haka yake domin babu wani abu gaban Allah balle a ce can Allah ya kasance can baya ko kuma in an ce kana Allahu ghafurur rahima Allah ya kasance mai gafara to yanzu fa ya bari a'a tuslab za a dauke mata wannan ma'anar ta kasancewa ta kasance don shi Allah ba a samu fi'ilin baya ko gaba domin zamanin kanshi Allah ne halicce shi ina fata an fahimci ne balle a yi ma Allah subhanahu wataala aiki da lokaci kafin mantur ta fara aiki kafin rana ta fara aiki lokacin da Allah bai halicce su ba da wani abu ake aiki babu balle ka sanya ma iya lokaci ina fata kun fahimce ni kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas kun kasance mafi alkhairin al'umma wadda Allah ya fitar daga cikin mutane ko ko Allah ya fitar da ku lin-nasi dan saboda mutane ko amfane su ku ne ya kamata ku zamanto jagora ba ku ne ya kamata ku zamanto baya ba ku zan bindi ku zan wutsiya ga mu mu ne an mafi alkhairin al'umma mu ne ya kamata ai koyi da mu amma mu ne muka koma da baya da baya muna koyon kafirai ɗabi'o'in musulunci kafirai sun ɗauka sun ajiye kansu mu kuma mun ɗauki ɗabi'o'in kafirai mun riƙe sannan kuma ɗabi'o'in kafirai da suturarsu da yadda suke ƙoƙarin iya magana mun ɗauki mun ajiye namu da musulunci in kana larabci sai a ce kai larabci na iya ina fata an fice ni in kana da diplom na larabci da mutane sai ce kai diplom kishin da larabci na ka je diplom kishin da larabci na ba faransai na ba shi yasa wani yake ba mu labari lokacin da aka ba kasan Mauritania incin kai Mauritania kun san France ta yi mata mulkin mallaka Senegal kuma France ta yi mata mulkin mallaka to su Mauritania da aka ba su incin kansu kartikin su larabci suke rubutawa ina fata an fahimce ni to Mauritania tana da iyaka da Senegal sai wani dan Mauritania zai je Senegal sai an ka ce ya kawo kart mutane suna ba da kart shi ko dan Mauritania sai ya ba da tashi police da yaddi ba sai ga larabci shi ko bai karanta larabci ba sai ta inda mai gidan su yace yace ma mai gida kaga Qur'ani ya koma kart saboda shi bai san ana yin karta da larabci ba kamar larabci ba rubutu bane shi yasa kawai mutane abinda suka dauke larabci rashin ci gaba in ka karanta qur'ani kai ne baya shi yasa ko jami'a da an tafi lokacin da za a karatu kasashen larabawa da mutum ya an zo ana faɗi akwai kisbi na tattalin arziki abin da ake cewa economy al-iqtisad sai kaga dalibai an yi bu an yi can ina fata an fahimce ni da an ce ga likitanci medicine al-tib sai kaga bu dalibai an yi can da an ce informatic hasu bu sai ga dalibai sun can da an ce shari'a qur'ani sai ka kai gaskiya in ka to Nijar ma kai shari'an nan ha ba ko ce kai limanci da laranci harkan nan ba ta yi kuma ka san mutane ba san kiman malamai ba Nijar ba su so ina fata kun fahimce ni to ina girmama Allah yake ya za mutumin da ya fi kowa duk duniya shine mutumin da yake akan da'awa wanda ya san alqur'ani yake karanta da alqur'ani duk duniya ya fi kowa khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama thumma awrasna alkitaba alladhina istafaina min ibadina amma yau babu abinda mutane suke gudun ƴaƴansu su karanta irin alqur'ani babu abinda mutane suke gudun ƴaƴansu karanta irin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi son iya ne guda 20 wanga engineer na nami wanga engineer na nami wanga engineer na wanga doctor na wanga professor na nyan nyan nyan nyan shi ba ruwan shi gidan shi in ma babu wanda iya karatun Fatiha alhamdulillah shi dai a samu dai ɗiyan shi su rike diploma na faransai da anglais da na ilimin duniya kuma wannan shine kaunar ubangiji Allah subhanahu wataala Allah ya gane da mu sai Allah ce ta'muruna bil ma'ruf kuna umurni da abu mai kyau shine yasa kuka fi ba wai haka gana kawai Allah ya zabe ku dan saboda kawai kun zama tuwa al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa'azin nan shine yasa Allah ce mun fi kowa duniya to ya hanka kuma ake ganin mallamai duk su ne waɗanda ya kamata a mai suwa baya eh wa tanhauna 'anil munkar sannan kuma kuna hani da abun da yake mummuna wa tu'minuna billah sannan kuna imani da Allah ko kun yi imani da Allah to anan sai mun gane abubuwa guda biyu abu na farko da an ka ce wa tu'minuna billah shin wa'azi ake farawa ko ko imani da Allah to ya an kai aya ta ka imani da ƙarshe ya kamata sai an yi imani sannan a fara wa'azi ko ba haka nan bane in baka yi imani ba ka yi wa'azi kaga aikin banza ka yi dole sai an yi imani da Allah sannan ake shiga cikin da'awa to shi ko Allah ya kawo imani ƙarshe ya aka yi hakan ga wa tu'minuna billah لأن الواو لا تفيد الترتيب domin ita wawun ba tana nuhin tartibi bane a'a yana yiwa an kawo wawun wanda aka kada karshe shine na farko na taba ga muku wannan wallazina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama wani ake farawa da sujada da qiyama wani ake farawa to me yasa Allah ka sujadan ka gani ya maryam muqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar rak'in da ruku'i da sujada wa ake farawa ruku'i saboda wawun in an kata a larabci ba dole bane sai sun zamanto wannan ya riga wannan a'a hada su dai an kai amma mai yiwa na karshe shine na farko dan haka al-iman huwa al-awwal thumma al-amru bil ma'ruf wa an-nahy 'anil munkar ina fata an fahimce ni sannan kuma sai Allah subhanahu wata'ala yace wa tu'minuna billah an ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas alhali kuma ayoyi da dama suna nuna cewa bani isra'ila su ne waɗanda an ka fifita akan mutane gaba ɗaya ya bani isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum 'ala al'alamin ko ba gani annabi Musa ce wa id qala Musa liqaumihi zkuru ni'mata allahi alaykum id ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum mulukan wa ataakum ma lam yu'ti ahadan min al'alamin to kaga an nuna cewa su ne suke gaba su ne al'umma mafi girma daga cikin al'ummomi to mu ku an ce kuntum khairu ummatin ukhrijat lin nas kaga anan amun ne ma al'am wancan an ce sun fi mutanen duniya mu ko an ce mun fi mutanen duniya to yanzu anan dalilan ba za su yi aiki ba sai mu koma cikin waɗansu ayoyi da hadisai mu ga wanne ne yafi daga cikin su tunda Allah bai karya ko Allah yana karya a'a kenan suna su amun ne makhsusun ana nufin mutanen da suke rayuwa a zamanin su amma tabbas al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta fi al'umma bani Isra'ila to amma ya kamata mu kawo dalilai ko kada ya zama to sai a tunda kuna rike da Qur'ani ai dole ku ce kun fi mu mu ma muna rike da at-taura to wallahi mun fi ku a kawo hujja dalili na farko mu an ce ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar su ko an ce ba su yin shi lu'ina alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawud wa isa ibn maryam ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه to mu mun yi su busi ba wane ne fi mu muka fi su an ce muna mu yi imani da Allah mun ce sami'na wa ata'na su ku sun ce sami'na wa asaina amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na su ko sun kace sami'na wa asaina kaga abu na biyu a ƙara mu Allah ya ce mu je mu yi yaƙi sahabbai sun je sun yaƙi tare da annabin su annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ba karan bane da aka ce aje ayi yaƙi sun je sun yaƙi ko su yaƙi ba uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum Allah ce wa id gadawta min ahlika tubawwi'u almu'minina maqa'ida lilqital sahabbai sun yaƙi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ko bani Isra'ila da aka ce su yaƙi mi sun kace sun kace ya Musa إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قائد sun kace ma annabi Musa tayi da kai da Allah ku yaki mu ko ina ba mu zuwa to kai yanzu wanda ya ga ma annabi Musa wannan magana kana tunanin akwai abin da bai aikata a wannan lokaci da muke ciki annabin Allah suka diba ulul azmi minar rusul bani Isra'ila ne dan uwansu ne yana jin yaran suka ce mai kai ba mu zuwa yaki tayi ka ci kai da kai da Allah ku je ku yakin to yanzu don sun aikata wani aiki hauna abin mamaki ne babu wani abin mamaki ina ganin waɗannan dalilai su kaɗai in muka kawo sun nuna cewa mun fi bani isra'ila ko an jarrabe su an ce musu su yi aiki da attaura sun kiya sai da an ka tilastar da su Allah ce wa izna taqana al-jabal fawqahum ka annahu dhullatun wa dhannu annahu waqi'un bihim khudhu ma atainakum biquwwah amma muminai da Allah ya jarrabe su ba su keta haddi ba Allah ce ya ayyuhal ladina amanu la yabluwannakum Allahu bi shay'in min as-sayd tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lam Allahu man yakhafuhu bil ghaib faman i'tada ba'da dhalika falahu adhabun alim Allah subhanahu wata'ala da sahabbai za su je wajen aiki na haji an hana samu su an hana musu su yi farauta Allah ya jarrabe su aka kawo musu abin farauta kusa gashi suna iya ma kama shi da hannu dan a gani suna yi ko ba za su yi ba ba su kashe shi ba amma su da an ce da an ce su yi aiki su ce ba su yi sai an tilastar da su an kawo musu kifi an ce kasu yi kamun kifi sai da suka yi shi ولقد علمتم الذين أسدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون kaga waɗannan dalilan su suke nuna cewa wancan am ne wancan am ne amma ga dalilan da suka samu ka nuna cewa wannan namu shine yafi nasu ba dan saboda mun kawo kawai son ranmu ba ina fata an fahimta sai Allah ce walau amana ahlul kitab da dai ahlul kitab ma abuta littafi sun yi imani nan ana nufin sun yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakana khairan lahum shine alkhairi gare su da yawan masu tafsiri in suka zo anan sai su ce lakana khairan lahum da ya fi musu alkhairi ko ba haka ba to in ka ce la kana khairan lahum shine mafi alkhairi gare su kenan kafircin da suke akan shi alkhairi ne ah in an ce wannan yana da alkhairi wannan yana da alkhairi sai ɗaya daga cikin su yafi wani sai a ce mafi alkhairi ko ba haka ba amma in wannan yana da alkhairi wannan bai dauke da alkhairi sai a ce wannan alkhairi wannan sharri to in ka zo ka ce walau amana ahlul kitabi da dai ahlul kitabi sun yi imani lakana khairan lahum shine mafi alkhairi gare su kenan kafircin da suke akan shi alkhairi ne gare su haka fassara ka take nufi amma in ka ce walau amana ahlul kitabi da dai ahlul kitabi sun yi imani lakana khairan lahum shine alkhairi gare su domin kafircin da suke akan shi ba alkhairi bane to mutum ga fassara haka ha inna lillahi wa inna ilaihi raji'un don haka a gurguje duk inda kaga kalma ta alkhairi ta zo cikin alkur'ani ka yi hattara in dai ta zo wani lokaci tana nuhin dukiya kutiba alaikum idza hadara ahadakum al-maut in taraka khaira yake ni da khair almal wa innahu li hubbil khairi la shadid in ba wannan ba in ta zo ne tana nuhin abu yana dauke da alkhairi to ka kalla in abubuwa ne guda biyu wannan na da alkhairi wannan na da alkhairi in an kawo khairan to shikenan sai a ce shine mafi alkhairi kamar da Allah ce wa anta sumu khairul lakum in kuntum ta'lamun ai siyamukum khairul lakum in kuntum ta'lamun yin azumi shine mafi alkhairi gare ku da ku fitar da fidiya kaga fitar da fidiya Allah yayi umurni in kai Allah zai karba amma ka daure kai azumi khairul lakum in kuntum ta'lamun amma nan da imani da kafirci to wannan alkhairi na wannan sharri ne baka cewa walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum shine mafi alkhairi gare su a'a da sun yi imani da shine alkhairi gare su amma kafircin ba alkhairi bane gare su ko kadai ina fata kun fahimce ni minhumul mu'minuna daga cikin su akwai masu imani waɗanda sun tabbata akan imani wa aktharuhumul fasiqun amma mafi yawan su kafirai ne nan kalima ta alfisqu tana nuhin alkufru domin ta zo kishiya ce ta al'iman don an ce minhumul mu'minuna menene kishiyar mumini kafirci amma inda ba a kawo ta kafircin ba ana iya kawo wata kalma wadda ba ita ba wa aktsaruhumul fasiqun to mafi yawan su kafirai ne wannan da shine zaka bambanta kalmar fasikanci in ta zo cikin alqur'ani Allah ya gane da mu sai Allah subhanahu wataala ce lan yadurrukum illa adha mu karanta wannan aya
لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون التي لن يضروكم بزاسو إيه تتدكوا با إلا أذى سيكم تتروا كاغنا الضر دلارب تشيني مين شيني الأذى تتروا الأذى ها cutarwa to dan mi kuma za a cewa ba za su iya cutar da ku ba sai cutar da ku wannan yana da kyau shi yasa nake ce muku dole sai ka karanta larabci sosai kake iya gane bambanci tsakanin wani abu kuma larabcin ba wai kawai ka zo ba a koya maka haza baitun haza jamalun shikenan kace ka iya larabci dole sai ka karanta littattafai waɗanda suke da alaka da larabcin don in ba haka ba ya zaka fassara lan yadurrukum illa aza ba za su iya cutar da ku ba sai dai yar cuta ko ko cutarwa a yo ita cuta ba tana cikin cuta ba to ya zamu yi magana bambanci tsakankanin su dole akwai Imam Abi Hilal al-Askari ya rubuta littafi da ake ce ma al-furuqul lughawiyya al-furuqul lughawiyya shine kalmomin larabci waɗanda ana ganin kamar ma'anar su guda amma akwai bambanci yanzu in nace masha me nake nishi da shi masha eh ya tafi in nace zahabaha ya tafi in nace sa'aha ya tafi to me bambanci tsakanin su da ka zo ka ce mu wani zahaba yace ma tafiya masha tafiya sa'a tafiya in ka ce me mi bambanci yace kai duk dai na haba ko ba haka ba a'a in an ce masha ana nuhin yayi tafiya mutlaqan in an ce zahaba ana nufin ya yi tafiya mutlakan amma in an ce sa'a ana nufin yana tafiya tare da jin daɗi da ƙarfi da nishaɗi waja amin aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qawmi ittabi'ul mursalin gaugawa yake yi yana kokarin ya zo ya kai musu alkhairi yas'a amma an ce zahaba tana nun ya tafi ta yi ta yana shi ijiya sai guda tana kwana ijiya sai guda tana kallon hanya shine bambanci tsakanin su ina fata kuna fahimta ta akwai bambanci tsakanin kalimomin larabci sai in kayi nisa sosai ka zamna tare da malaman da suka san larabcin kayi bincike sannan zaka iya gane bambanci tsakanin wata kalima da wata kalima amma kai can kana ɗaukar su i ɗaya ne amma ba ɗaya bane ina fatan kuna fahimta ta shi yasa abi hilal abu hilal al-askari yayi littafi don ya bambanta maka tsakanin su to waɗannan kalimomin suna daga cikin su ya za mu yi mu gane bambanci tsakanin addarru da al'aza malamai suka ce addarru cuta amma wadda ba ta karewa tana nan raɗaɗinta yana tare da mutum amma in an ce al'aza shine abin da zai bakanta ma da rai amma zai sululin shi zai gushe cikin ɗan lokaci kun gane addarru cuta wadda take za ta zama ko da kana tare da ita kamar rashin lafiya annabi ayyub ya ce rabbi anni masani yadur wa anta arhamur rahimin saboda ciwon ya lazimce shi amma aza wani dan abu ne cikin wani dan lokaci sai zo sai ya tafiya tai ina fatan ku fahimce ni to dan haka lan yadurrukum ba za su iya cutar da ku ba su sa muku bakin cikin da sai kun mutu da shi illa aza sai dan bakin ciki wanda suke iya guma muku daga wani lokaci zuwa wani lokaci su ɓace ku ko su yi muku sharri ko su ce muku masu dogon geme ko su ce muku wandonka yayi sama ko su ce ma wawa ko su ce ma terrorist ko su ce ma integralist ko su ce maka menene radicalist ko abin da ya kama da haka wannan sai sun faɗa kuma ko sun kashe ka cutar da zaka ji ba zaka ji bakin ciki mai yawa ba musulmi ko an kashe mai dan uwa sai wajen yaki sai shi ma Allah godiya ko ba haka nan bane kafiri shine ke cikin bakin ciki an kashe mai dan wata ya ce wutar jahannama duk abin da kan rasa a duniya cikin hanyar Allah sai ka ji dadi amma su sai su ji bakin ciki to wannan shine farqu al farqu bayna ad-durr wal adha in kana son bayani ka sai ka koma cikin littafin Abu Hilal al-Askari al-Furuq al-Lughawiyya ya kawo abubuwa da dama waɗanda suke zaka gane bambanci tsakanin wata kalma da wata kalma amma in ba haka nan ba wallahi ka bar cewa iri ɗaya ne ka zo kai banda wa in yuqatilukum idan suka yaƙe ku yuwallukumul adbar za su juyo su ba ku baya to yanzu ko muna ganin kafirai suna yaƙa kuma suna ci amerika ta je ta mamaye afghanistan bata koma baya ba iraki ta je ta mamaye afghanistan bata koma baya ba to kuma Allah ya ce wa in yuqatilukum idan suka suka yaƙe ku sharadi ne yuwallukumul adbar za su juya su ba ku baya yanzu ko musulmi ga gudu ko ba ka nan ba yanzu kasashen musulmi mu ne adda rauni ya aka yi hakan kuma an ce in sun yaƙi mu za su dawo baya Allah ya yi ƙarya a'a a nan a gurguje saboda lokaci ya tafi kuma na fara jin abin nan alamu akwai fassara guda biyu da malamai suka nuna suka ce wa in yuqatilukum jami'an inda kafirran duniya za su haɗe kai gaba ɗaya su ce su yaƙe ku to yuwallukumul adbara wallahi wallahi sai sun juya sun baku baya don mi don Allah ya yi alƙawalin ba yadda za a yi a murƙushe addinin musulunci dan ya ce al-yawma ya isal ladina kafaru min dinikum amma sashen ku ya yaki sashe yana yiwa ku ci nasara su ci nasara don wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas ko kuma wa in yuqatilukum in suka yake ku ana magana ne da sahabbai ko musulmi in dai kun cika sharuɗan da Allah ya ce to yi wallukumul adbar amma in kuna zina kuna ƙarya kuna caca to wallahi ba su juwa baya kamata mu dakanta abinda muka faɗa zaman to daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah ya gafarta muna wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
يا رسول الله وقدوتنا لن نجعل الغرب يدنسنا لن نرضى أبدا ذلتنا يا رسول الله سنحطم قيد ما فينا وندك حصون أعادينا ونزمجر وسط أعادينا يا